sarfe mun fara ne daga hayyun wa kayyumun fala yana inda aka faɗi wasu daga cikin sufofin Allah na rayuwa wadda mutuwa bata gabace ta ba da kuma kayyumiya wanda baya bacci kuma ubangiji madaukakin sarki ya ɗaukaka gabarin gangadi ballantana bacci sannan babu mai iya kaiwa matuƙa wajen yin bayanin zatin ubangiji ba wani hankali da zai iya fassara maka wato sufofin ubangiji amma dai ubangiji madaukakin sarki madawwami ne baya karewa kuma baya gushewa kuma duk abin da ubangiji ta'ala ya yi nufi shi ne yake kasancewa ubangiji ta'ala shi ne wanda ya kaɗaita da halitta ya kuma kaɗaita da irada sannan shi ne mai yin hukunci da dukkan abin da allah madaukakin sarki ya so wanda Allah madaukakin sarki ya so ya datar da shi ya shiryar da shi sai ya shiryar da shi da falalansa wanda Allah madaukakin sarki ya so bar da shi sai ya batar da shi da adalcinsa a cikin halittun Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya kasa su kashi biyu fa minhum ash-shaqi wa sa'id a cikin su akwai ainihin wato mai arziki wanda ya azurta da imani ya azurta da shiriya da musulunci a cikin su akwai kuma tababbe wanda ya tabe gabarin shiriya gabarin imani gabarin addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya sa wasu sun zama shakiyai wasu sun zama sa'idai saboda wata hikima wato wadda ta kai matuka da ubangiji ya hukunta ta wanda ya cancanci ko ya wajaba a gode masa akan hukunta akan wannan hikima ta sa ubangiji madaukakin sarki shine wanda yake ganin wato tafiyar karamar tururuwa a cikin duhu ko kuma a saman falalan dutse ubangiji ta'ala ya kaɗaita da jin ainihin wato abinda aka bayyana da abinda aka koye da jin nan nasa mai faɗi wanda ji ne da yana ainihin game dukkan sautuka ubangiji ta'ala ya san duk abinda ya bayyana ya san abinda ya ɓuya ubangiji ta'ala ilimin sadi ya kewaye abin da ya bayyana da abin da ya buya din sannan har wa yau dai shine ubangijin da mawadaci ne kuma wadata da ba ta da farko ba ta da ƙarshe mawadaci ne da zatinsa subhanahu wa ta'ala al'amarin ubangiji ya burinka ya ɗaukaka kuma kowane abu da kake gani na halittun ubangiji arzikinsu yana wajensa kuma dukkan halittar ubangiji mabukaciya ce bukata mai tsanani zuwa gare shi daga cikin sufofin ubangiji allah ta'ala yana magana domin ya yi zance da ba wannan nasa annabi musa sannan bai gushe ba masani ne ga halittarsa baki daya ubangiji ta'ala zancensa ya fi gaban a lissafe shi ko a kirge shi kuma ubangiji ta'ala ya ɗaukaka ya ƙasa gabarin kalmominsa su ƙare domin da dukkanin bushiyoyin duniya za su zama alƙalamin rubutu tekunan duniya su zamanto tawada a ci gaba da rubuta kalmomin ubangiji to da alkaluman nan sun gaji sun ƙare saboda yawan fike su da ake yi kuma da tekunan nan da suka zama tawada duk sun kafe ba su kai ga iya ƙididdige ko lissafe kalmomin ubangiji ba wane mutum sai dai alkur'ani littafin allah ne wanda halittarsa suna rubuta wannan littafin a kowane lokaci zance game da littafin Allah fayyataccen littafi ne kuma littafi ne wanda yake kunshe da zancen Allah wanda aka saukar aka saukar da shi ga zababban manzanni fiyayyen talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka wannan alkur'ani da zance na Allah ba abin halitta bane ba kuma kirkirarre bane wannan littafi ana haddace shi a zuci ana karanta shi da harshe ana jinsa da kunnuwa haka kuma littafi ne da ana ganinsa da ido hannu yana rubuta shi kamar yadda in ka shiga zaurika da makarantu da wurare da tsangayoyi da ake hadda alkur'ani za a ga mahaddata yadda suke rubuta alkur'ani to dukkan zuciyar da ke haddace shi harshen da ke karanta shi kunnan da ke sauraronsa idan da ke gani hannun da ke rubuta duwa yannan ababen halitta ne amma shi zancen ubangijin ba abin halitta ba ne sufofin ubangiji sun ɗaukaka gabarin iya siffanta su ga wani abin halitta kuma sun ɗaukaka gabarin farasu ba su da farko ballantana ƙarshe wannan kusan shi ne abinda a dunkule abinda ma da ya karantar da mu a satin da ya gabata da haka mun tsaya ne akan wato baiti na hamsin da takwas ko za mu tashi akan baiti na hamsin da tara ko na sittin da to kan na sittin ne ko to mun tsaya akan baiti na hamsin da tara kenan satin da ya gabata ko to za mu tashi akan baiti na sittin insha Allah قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد روى الثقات عن خير الملا بسم الله وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل يقول هل من تعيب فيقبل
هل من مسيء ذالب للمغفرة هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل يوم بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل ويسر العيب ويؤتي السائل وأنه يجيء يوم الفصل وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل كما يشاء للقضاء العدل وأنه يرى بلا إنكار وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار في جنة الفردوس والأعصار كل يراه رؤية العيان كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام من غير ما شك ولا إبهام رؤية حق ليس يمترونها رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها كالشمس نهوا لا سحاب دونها وخص بالرؤية أولياء وخص بالرؤية أولياء فضيلة ووجبوا أعداء فضيلة ووجه أعداء bari mu fassara waɗannan bai cika bala yake cewa wa qad rawa thiqatu haqiqa amintattu sun ruwaito an khairil mala daga biyayyen talikai bi annahu da cewa shi azza ya buwaya wa jalla ya girmama wa ala ya ɗaukaka fi sulusin lailin akhiri yanzilu yanzilu bi annahu azza wa jalla wa ala yanzilu cewa ubangijin da ya buwaya ya ɗaukaka ya girmama yanzu yana saukowa fi sulsin lailil akhir a cikin ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe ya yana cewa halmin ta'ibin shin ko akwai mai tuba fayyukubilu za ka iya cewa fayyukubalu kamar yadda aka rubuta a wasu wata nuska din fayyukubilu in ka karanta shi fayyukubilu ya fuskanto hal min ta'ibin shin akwai mai neman tuba a wajen Allah fayyukubilu ya fuskanto ubangiji ga ubangiji yana tambayarsa ko kuma halmin ta'ibin shin akwai wani mai tuba fayukubalu ya tuba a karbi tuban nasa da aka kowanne zai ba da ma'ana na ba ta gani halmin musi'in cikin tambayoyin da ubangiji yake yi wa bayansa a wannan sulusun dare na karshe yana tambayarsa halmin musi'in shin akwai wani wanda ya muna na aiki wani mai laifi ɗalibin lilmaghfira da yake neman gafara ya ji kariman ya zo ya samu kariman mai karamci ƙadilan lilma'azira mai karɓar uzuri ya munnu bilkhairati wanda yana yin baiwa bilkhairati da alherai walfadadili da kuma falaloli wa yasturu la'aiba yana suturce aibu muni ko laifi wa yu'ti sa'ili yana bawa kuma wanda ya roke shi wa annahu yajibu yawmal fasl kuma hakika ubangiji ta'ala zai so yawmal fasl ranar rarrabewa kama ya sha'u kamar yadda ya ga dama lilƙaba'il adil don yi hukunci irin na adalci wa kuma hakika shi ubangijin nan yura ana ganinsa ba bila inkari babu musu fi jannatin firdausi a cikin aljannar firdausi bil abusari da idanu kullun kowa yara zai ganshi duk wanda ke cikin aljannan nan zai ganshi rukuyatar iyali gani irin na ido kama a ta kamar yadda wannan bayanin ganin ubangijin ya zo fi mukamil ƙur'ani a cikin alƙur'ani wafi hadithi sayyidil anam haka kuma ya zo a cikin hadithin shugaban talikai min gairi ma shakkin ba tare da wani kokwanto ba wala ibhami ba tare da wani rudarwa ba ru'uyata haƙƙin gani ne wanda yake na gaskiya laisa yamtaru na ba wai gani bane wanda suke kirkirarsa ce sun ganshi kuma bayan ba su ganshi ba kashamsi za su ganshi ne kamar yadda suke ganin wato rana sahwan da hantsi ko kuma sahwan idan ta fito sosai ta yi haske ta watsake shine sahwan idan ta watsake la sahaba dunaha irin ranar da babu wani hadari ko gajimare da ya lullube ta wa kusa bin rubu ya ci auliyawu wa kusa an keɓanci auliyawu ko waliyansa bin rubu ya ci da ganin nasa fadilatar wannan wata falala ce allah ta'ala ya musu wa bujibu a adaku an kuma sha makance makiyansa su kuma ba sa ganin su kaga wa'annan bai cika suna kunshe da bayanai kamar haka na farko suna magana akan saukowar ubangiji irin saukar da ta dace da shi zuwa saman wato sama makusanciya a sulusun dare na ƙarshe sannan har waye waɗannan baituka suna magana akan zuwan ubangiji ranar tashin alkiyama domin yin hukunci sannan abu na uku suna magana ne baitukan akan ganin da 'yan aljanna za su yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sai baitin farko yake cewa kadara wasu ifad amintattu wa'anda aka yadda da ruwayoyinsu rawa sun ruwaito hadisai alkhairil mala daga mafi alkhairin wato talikai bi annahu azza wa jalla wa ala yanzu cewa ubangiji mabuwayi wanda ya girmama ya ɗaukaka yana saukowa fi sulusin lail akhir a sulusin dare na ƙarshe saukar ubangiji subhanahu wa ta'ala ila sama'in duniya zuwa saman duniya sifatun sabitatun lillahi azza wa jal wannan sifa ce ta ubangiji mai girma da daukaka kuma sifa ce tabbatacciya kama ya liku bi zatihi kaman yanda ya dace da zatin Allah subhanahu wa ta'ala wa fi sahihain hadisi ya tabbata cikin sahihain bukhari da muslim annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangijinmu mai yawan albarka da daukaka yana saukowa kulla lailatin a kowane dare ila sama'i duniya zuwa sama makusanciya shine yabqa thuluthul layl shine yabqa thuluthul layl lokacin da thuluthin dare ya rage wato dab da ketowar alfujir kenan to kullum kamar yadda hadisin ya nuna ubangiji ta'ala yana sakkowa sakkowa irin wadda ta dace da shi fayakuli yana ta manya du'uni wane ne zai kira ni fa astaji bala amsa masa a daidai lokacin da galibin mutane a riga an yi nisa ana ta bacci amma kullum kamar yadda hadisin ya nuna ubangiji ta'ala sai ya fito ya yi irin wannan kira ya ce ina wanda yake kira na ba asta jibala na amsa masa a wannan lokacin kana tashi kana ya rab ya rab ubangiji shi ne yake zai amsa a daidai wannan lokacin man yas'aluni wane ne wanda zai roƙe ni fa'udiya in ba shi abin da ya roƙe ni man yastaghfiruni wane ne zai nemi gafara ta fa aghfira la la gafarta masa kullun sai Allah ta'ala ya kullun Allah madaukakin sarki sai ya sako sauka irin wadda ta dace da shi zuwa saman duniya ya dinga irin wannan shela wane ne wanda yake kira in amsa masa ina ma ina ido na biyu a lokacin ina ma idan ka biyu ka kira Allah Allah ta'ala zai amsa ina ma idanunmu biyu a daidai wannan lokacin da bukatu ga munan ba san adadinsu ba kowa bukatu zama tarin yawa da matsaloli masu tarin yawa ga ubangijin da zai iya share maka hawaye ya share miki kuka ba ke kika nema daga gare shi ba shine da kansa yake ta ina mai bukata ya roƙe ni ni kuma ba shi abin da ya roƙe ni ina mai neman gafara ya sha tafi karfin cikinsa yana ganin laifin da ya mai yawa ne to ga lokacin ya roƙe ni zan gafarta masa ina wanda yake bai da lafiya yana cikin halin larura yake neman waraka ya roƙe ni lafiya bashi ina wanda yake cikin kunci yake cikin talauci yana buƙatar warwara daga cikin matsalolin da yake ciki na rayuwa dumu-dumu Allah ta'ala ce ina yake ya gaya mun menene gidan haya ne a'a aiki ne a'a kasuwancin ne ya samu matsala a'a duk wacce bukata ce da shi ya gaya mun Allah ta halarci amsa masa wannan kullum ne a ya kamata wannan kiran wata rana ka daure ka amsa ya kamata wannan fa kaman wata bonanza ce Allah ta'ala yake mana shi ne da kansa yanzu yake neman gida masu bukatu ka daure kullum ne to ka daure ko da sati sau ɗaya kace tashi ka yi haƙuri ka saita agogonka sulusun dare na ƙarshe shi ne ka raba dare gida uku to kashin ƙarshe idan misali muna da dare muna da awa goma sha biyu misali ku ɗauka dare yana shiga ƙarfe nawa ƙarfe nawa ke magarba shi da dare to idan ka kirga awa goma sha biyu zuwa karfe nawa kenan zuwa shida da rabi na safe ko to ka ɗauki wannan sha biyun ka raba ta gida hudu karfe nawa ne awa hudu na ƙarshe daga yaushe kenan na? daga karfe hudu to kaga daga karfe hudu ba a wannan lokacin shi ne sulusun dare na ƙarshe amma ba na cin lissafin zai kai karfe shida da rabi domin karfe shida da rabi kamar gari ya waye to amma dai na san karfe hudun nan ka shiga cikin wannan sulusun insha Allah to ka kaddara kawai kai kwanta da wurin ka sai ka sai ta alam ɗanka da gudu ta yi kashe ka kai ta fama kai salloli za ka fara yi sannan kuma ka kuma kaji Allah ta'ala yana ina mai kira na amsa masa kira shi ba mai iya yayi maka damuwar da kake ciki ba mai iya fitar da kai daga matsalolin da ka shiga ciki ba mai iya yaye miki damuwarki sai ubangijin da ya halice ki ko ya halice ka a daidai wannan lokacin maimakon ka damu kanka ka shiga cikin matsaloli ga hanyoyi masu sauƙi da za ka fita daga cikin matsala amma haƙi Allah madaukakin sarki da kanka ke ta wannan kuma kullum babu wani ba shi kullum in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ce kullum za ka waru wannan awa ɗaya ai sai dai kawai mutane su rasa mai sirrin kenan sulusun dare na ƙarshe duk wanda ya ce wai wai ya aka yi wada kace sulusun daren ƙarshe wai mai sirrin ne kace sirrin yana cikin sulusun dare na ƙarshe wanda ba da kace kace kake cikin matsala amma yanzu ga al'amura suna ta warware ya ce wallahi sirrin yana cikin sulusun dare na ƙarshe ba karanta hadisin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam a koma da sulusun dare na ƙarshe amma yaushe za ka zaura kana cikin damuwa kana cikin cuta kana cikin rashin lafiya kana cikin matsala kana cikin talauci kana cikin kakalikai ga irin wannan dama Allah ta'ala da kansa yake cewa ina masu matsaloli ina masu damuwa su zo to kaga wannan ɗaya daga cikin gabobin da ko gabar da wayannan baitukan suke magana akan su kenan ubangiji ta'ala yana saukowa saukowa irin wanda ta dace da Allah subhanahu wata'ala kuma kodin ga irin abin da yake kira ainihin wato bayansa su tashi su yi ko su nema a wajensu shi kuma yi musu daga cikin abin da baitukan suke magana akwai kuma almaji kamar baitin da yake cewa annahu yajiku yawmal fasli ubangiji ta'ala zai zo yawmal fasli ranar rarrabewa ran da za a ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir a ranar da za a ce wamtakun yau ba ayyuhal mujrimun to shi ne yau wani fasiri a ranar da kowa zai san matsayinsa kamar yadda ubangiji ya ga dama zai so lilkaza don yi hukunci al'adili kuma hukunci irin na adalci wa in kana miskala habbatin min khardalin a china biha wa kafa ila hasibi a ranar ba doce ba wanda komai sai an ganshi dalla-dalla da ke da kiga sha cikin littafi wanda bakul mawazi da kisa yau da kiyama malatun zulamu nafsun shai'a Allah ce wa in kana min kana habbatin min khardalin a taina biha wa kafa bina hasibi ya shekara ce wa kafa bina hasibi ubangiji ta'ala zai zo irin zuwan da ya dace shi wannan zuwan na ubangiji ubangiji ta'ala ya faɗa kakai wa wannan tawili kamar yin waccan saukar da ana gaya maka wannan shine ma'aunin ahalus sunna wal jama'a kakai tawili karka ce ba haka ake nufi ba ubangiji yana sakowa ka ce yana sakowa ya yake sakowa ka ce baka sani kawai abin da za ka yi kamar yadda mun karanta wannan al-mu'taqadu sahih ya yake sakowa ka ce ba sani ba ubangiji zai zo ranar alkiyama haka ne ka ce kwarai haka ya faɗa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa to ya waja'a yace waja'a rabbuka ubangijin ka zai zo kuma ka ce ai ba zuwa ake nufi ba wani abu ake nufi da ba kar makallawo in ka shiga wannan ka shiga babu karan bani ka ce zai zo din kawai ya yake ya zuwan zai ka ce to bai yi bayani yadda zai zo amma dai ya ce zai zo shikenan ka huta ba wani dogon bayani ba wani sharhi da zaka yi akan wannan ka ce babu kawai ya ce zai zo na yadda zai ya zai zo ɗin ba mu sani da haka zuwan ubangiji min sifatin lahi ta'ala yana daga cikin sifofin Allah ta'ala fa huwa subhanahu yaji'u yawmal qiyamah ubangiji zai zo ranar kiyama li yaqdiya bainal khalaiq dan yayi hukunci tsakanin bayi tsakanin halittarsa kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa dan haka min aqidati ahli sunnati wal jamaa yana daga cikin aqidar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da mabiya na kwarai an Allah ta'ala yura fil janna lalle ubangiji ta'ala za a ganshi a aljanna bil basar da gani da ido kaga an shiga baitika na gaba kenan kaga can wa annahu yaji'u yawmal qasli kama yasha'u lil qada'i al adil wa annahu yura to an gama wancan baitin cewa ubangiji zai zo to sai kuma baitikan da suke magana game da yan aljanna ba za su ga Allah bayan dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya tanada a cikin gidan aljanna to akwai abin duk da ya fi aljanna da abin da ke cikin ta daɗi shine ganin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya labarta ka a wurare daban-daban cikin alƙur'ani lillazi da ahsanul husna wa ziyada ka koma karanta tafsirai za a ga ziyada da kuma hadisi sun fassara husna aljanna az ziyada ganin Allah an fahimta ko da haka yan aljanna daga cikin gongojewa da za su yi da morewa da za su yi da faranta musu da za su yi da za a yi za su ga ubangijin da ya halicce su da idansu ubangiji zai yaye shamaki da hijabi yan aljanna su ganshi allah ta mu ganka allah maɗaukakin sarki ka azurta mu mu ganka ranar tashin alkiyama yara mu'minuna bi gairi kaibin وتشبيه وضرب بالمثال فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال haka mai badul amani yace mu'mine za su ga Allah amma ya za su ganshi a ba kaifiya ba tasbihi ba buga misali za dai a ganshi kuma idan sun ganshi za su manta duk ni'imar da ake ciki ana ta sha'ani ana ta shagulgula amma Allah ta'ala ce ganin su zai sa da ɗan aljanna su manta da daɗin da suke ciki fayan saunan na'ima za su manta da duk wata ni'ima idara awo idan sun gan shi faya kusura na ahalar yanki zani tamewa ta tabbata ga mutan zilawa su suka cewa ba za a ga Allah su ne ba za su gan shi ba amma insha Allah ba za ku gan shi to shine nan malai ke cewa kullun yarahu kowa zai gan shi kuma cikin yan aljanna kamar yadda za mu karanta hadisan rubuyatul iyal karka ce kaman wani gani ne a'a gani ne na idanu kama a tafi muhkamil qur'ani kaman yanda yazo cikin wato alqur'ani wanda yake cike da gwaninta da hikima kaman yanda kuma yazo cikin hadisan shugaban talikai babu kokonto babu rudarwa ko rikirkitarwa gani ne na gaskiya ba wai gani ne da su yan aljanna suke pretending an fahimta sai a hala mun ganshi mun ganshi a gani ne laisa yamtaru na ba wanda suke kirkirar sa ba su ganshi ba su ce sun gani ka shamsi kamar yadda kake ganin rana sahawan da rana in ta fito laisa ko la sahaba duna kuma a ce a ranar babu hadari ba wani gajimare ko duhu da ya tare ta yadda kake ganin rana tarwal haka yan aljanna za su ga Allah ba ture-ture ba ainihin takurawa juna ba wanda zai ce an kare masa amma ko wannan ganin an keɓanci waliyan Allah Allah ka samu a cikin su su ne kaɗai za su ganci wannan falala ce Allah madaukakin sarki yayi wa 'yan aljanna ba aikin su bane amma kuma an sa shamaki an sa hijabi ga a'da'u majiyan ubangiji su kuma ba za su ga Allah ba da haka yana daga cikin aqida ahlus sunnati wal jamaa anna Allah ta'ala yura fil janna Allah za a ganshi a aljanna yarahu al mu'minuna bi a'yunihim ‘yan aljanna da idanun da ke kansu za su gan shi kama kala ta'ala kama yadda Allah ta'ala ce wujuhun yau ma'izin nazira ilarar iha nazira wasu fuskokin a wannan ranar suna cikin ni'ima suna cikin sheki da walƙiya da walwali Allah ka samu a cikinsu ilarar iha nazira kuma su ga ubangijinsu wannan zaru inna ma ya kunu bil'ayin in kuka aka ce gani da me ake gani هكذا إذا صدر الشيء وثبت أيضا من حديث جرير بن عبد الله البجلي radiyallahu anhu ya tabbata cikin hadisin wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jarir ibn Abdullah al-Bajali Allah ya kara masa yarda hadisi marfu'i yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaito wannan hadisi yace innakum lalle ku yan aljanna taraw satarawna rabbakum za ku ga ubangiji a cikin aljanna kama tarawna hadha al-qamar za Allah ya nuna musu wata ce kamar yadda kuke ganin wannan wata wata ya kai daren goma sha uku ya yi haske daga ɗaki kake a waje kake a lungu kake a ɗako duk daga inda mutum yake zai ga wannan wata sai ka ɗauka kamar kai kaɗai ma aka kawo shi santar kai da ka kai shi ba wanda zai ce ka kare mu ko ka tura wani ka ce baka kai ba kama fi hadisi abi huraira kamar yadda kuma ya sake zuwa cikin hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda qala ji qala unasu wasu mutane suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam hal nara rabbana yawmal qiyamah wasu cikin sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah shin za mu ga ubangijin mu ranar alqiyama fa qal manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce hal tudarruna fi shamsi laysa dunaha sahab shin kuna cutar da junanku wajen ture-ture da matsa-matsa da kakkarewa a cikin ranar da ta fito babu wani hadari da ya tare ta ƙalula ya rasu da ba su ce a ba wanda yake tura wani wajen ganin rana duk daga inda mutum ke zai da yana ganin rana ƙal wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa innakum tarawnahu yawmal qiyamati kabalik Allah ce to haka za ku ga Allah kamar yadda kuke ganin wannan ranar ba ta wato ranar tashin alkiyama wannan shi ma hadisi imam bukhari ya rawaito shi da imam muslim sannan ka sani wannan masoyan Allah waliyan Allah su kadai Allah ne da su ganshi amma makiyansa ba za su ganshi ba Allah ta'ala ce kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun Allah ce kalla a aha innahum su kafirai an rabbihim game da ubangijinsu yawma idin a wannan rana lamahjubun ababen sanya wa hijabi ne ba za su ga Allah ba na fata an gani wannan a takaice shine abin da waɗannan baituka suka kosa da haka za mu karanta baituka na gaban sha wa kullu ma lahu min as-sifati أثبتها في محكم الآيات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما أو صح فيما قاله الرسول أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول فحقه التسليم والقبول نمرها صريحة كما أتت نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت مع اعتقادنا لما له اقتضت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل بل قولنا قول أئمة الهدى بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى وسم ذا النوع من التوحيد وسمد النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد توحيد إثبات بلا ترديد قد أفصح الوحي المبين عنه قد أفلح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه فالتمس الهدى المنير منه لا تتبع أقوال كل مارد لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارك معاند غاوي مضل مارد معاند فليس بعد فليس بعد رد ذا التبيان فليس بعد رد الاتبيان فليس بعد رد ذا التبيان فليس بعد رد الاتبيان مثل مثقال ذرة من الإيمان مثقال ذرة من الإيمان ما لك سوى وكل ما له من الصفات وكل دك أبندا ثبت شيني معنى وكل ما ثبت duk abin da ya tabbata lahu ainihin ta'ala duk abin da ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki minas sifati na daga sufofi asbataha ya tabbatar da waɗannan sufofin fi mukamil ayati a cikin ayoyi masu bayyananniyar ma'ana ausaha ko kuma za a ga waɗannan sufofin sun ya wato tabbatar su ya inganta fi ma falahun rasul cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fa haqquhu at-taslim wal qabul fa haqquhu abinda yake haƙƙin sufofin Allah at-taslim mika wuya wal qabul da kuma karɓar su numiruha muna tafiyar da su sarihatan a bayyane kama atat kama yadda suka zo ma'atiqadina tare da kudurcewanmu lima na hukutabat ga dukkan abin da wannan sufa take hukuntawa min gairi ta harifin ba tare da karkatar da ma'anar ba wala ta'abili ba tare da kore ma'anar ba wa gairi takyifin ba tare da fassara wannan sufa ba wala tamthili ba tare da buga misali akan ta ba bal ma da yake bari kauluna aqidar mu game da abin da ya shafi sunayen Allah da sufofinsa ƙaunu a immatil huda to ra'ayi ne na jagororin shiriya tun daga kan sahabbai tabi'ai atba'ut tabi'in irin su imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal da sauran manya-manyan malamai irin ashabu sit wayanda suke imamu bukhari imamu muslim imamu ibn maja imamu tirmidhi imamu abu dawud imamu nasa'i waɗannan duk suna immatul huda to aqida mu ba ta fita ba daga irin aqida su irin aqida su irin ce irin ce tamu tuba alherin Allah ya gaida man liman ga duk wanda kadihitada ya shiryu bi hadihim da shiryarsu ko ka ce duba farin ciki ya tabbata liman ga duk wanda fadita da ya shiryu bi hadihim da shiryarsu wa'yancan al'ummatul guda duk wanda ya zama shi ma akan shiryarsu yake wanda ya ji daɗi ya more Allah ka samu akan ta wasan mizan nau'a ka ambaci wannan nau'in da ake ta bayani a kansu tun daga baiti na 26 har zuwa nan ai ana ta gaya mana ainihin wato tauhidul isbat tauhidin tabbatar da Allah da sufofinsa to sai malai yake cewa wa sanni zannawa ka ambaci za ismul ishara ne zuwa ga abin da ya gabata tun daga baiti na 26 har zuwa nan ka ambaci zannawa irin wannan nau'in da muke ta bayani akan saminar tauhidi na tauhidi tauhida isbatin shi ake nufi da tauhidu isbatin tauhidin wato tabbatar da Allah ko sunayen Allah da sufofinsa bila tardidi ba tare da kwan gaba kwan baya ba qad afsaha al-wahyu al-mubin anhu domin qad haqiqa al-wahyu al-mubin wahayi bayyananne afsaha ya bayyana shi faltamisul huda ka nemi shiriya al-munira shiriya ne haske minhu daga shi wannan wahayi da aka duk mai neman haske na shiriya to ya koma cikin wahayin da Allah ya saukar wa manzansa duk wanda ya saki wannan ya tafi neman haske to duhu ya laduna da aka sai malam yake cewa at haqiqa alwahyul mubin alwahyul mubin wahayin nan almubin anhu wanda yake bayani game da tauhidin kan afsaha ya riga yayi bayani faltamisul huda dama ka nemi shiriya almunira mai haske minhu daga wancan wahayi la tattabi aqwala kulli marid karka kuskura kabi aƙidu da zantuttukan kulle maridi duk wani mai taurin kai da taurin kunne gawin karkatacce mudillin batacce marikin mai fita daga addini mu'anidi mai taurin kunne falaisa ba'da zadda falaisa ba'da raddi zatti biyani wai falaisa miskalu zarratin min al-imani babu daidai da ƙwayar zarra ta imani ba da raddi zanti bayani bayan mutum ya yi raddi ya yi watsi da waɗannan bayanan da ya ci na fatan gani shi ne ma'ana falaisa ba da raddi za a tibiyani miskalu habbatin miskalu zarratin min al-imani ai falaisa miskalu zarratin min al-imani ba da za ba da raddi zanti biyani da haka min aqidati ahlus sunnati wal jamaa yana daga cikin aqidar annabi da sahabbai da magabata na kwarai da wannan al'umma wanda muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan ta fi sifatillahi azza wa jal game da sufofin Allah ne girma da daukaka isbatu ma athbatahu Allah li nafsihi fi kitabihi wa ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam wa qabulu dhalika wa taslimu bihi aqidar ahlus sunna game da sufofin Allah shine tabbatar da abinda Allah ya tabbatar wa kansa na sufofi fi kitabi a cikin littafin wa ma athbatahu lahu rasulu da kuma abinda manzansa ya tabbatar masa sallallahu alaihi wa sallam wa qabulu zalika kuma ka karbi wannan hannu biyu wa taslimu bihi kuma ka sallama ka bi kauya da shi wa min aqidatihim yana daga cikin aqidarsu al'imanu bin susi sifat su sun yi imani da dukkan wasu nassosi na alkur'ani ko na hadisai waɗanda suka zo da bayanin sunan ubangiji wa imraruha sannan suna mu'amalanta su su fassara su ala zahiriha akan zahirin su yadda suka zo kama a taskama yadda suka zo min gairi ta harifin lima'aniha ba tare da karkatar da ma'anar ba Allah ta'ala ya ce yana da sufa iri kaza wani ya zo ya ce a ba haka ake nufi ba ba wannan ma'anar ba ce ma'ana kaza ce kamar bal ya dawo a ce ai bal kudura tawo wa ni'ima tawo an fahimta Allah ta'ala ya ce wa qalatil yahud yadullahi maghlula Allah ya ce qullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha' sai a ce a'a ba za a ce Allah yana da hannu ba sai dai ka ce bal ya dawo ai bal ni'imata ni'imominsa guda biyu shine bal ni'imata ai bal ya dawo ma basuqata ne sai dai bal ni'imata to wannan kaga tawili ne wanda yake shine malam yake magana akan cewa kar ka dauki wata ma'ana ga yanda ta zo a cikin alkur'ani ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta larabawa ma sun ga yanda suke mu'amalanta ta ka zo kai baki tukuru ka ce ba haka ce ma'anar ba kai ga yanda ma'anar take ka ɗauke ta daga ainihin lafazin da Allah ya amfani da shi a cikin alkur'ani ya ce gashi yanzu kamar wannan aya wa qalat yahud yadullahi maghlula yahudawa sun ce hannun Allah wai kambalalle ne ko kuma maghlulatun wato a daure ki ma'ana baya tsaki wai Allah ba shi da kyauta yahuda har Allah musu bari Allah da ya tashi mai musu da martani bai ce ba shi da hannaye su kaga sun ce Allah yana da hannu amma hannunsa baya mikawa da Allah ya tashi mai musu da martani su ce bal ya dahu mabasu tsakani ce kariya suke hannayen Allah guda biyu ne kuma shimfiɗaɗɗu ne yunfiku kaifa ya sha gullat aidihim wa lu'inu ma qalu sannan sai Allah ta'ala ya bada jawabi yace bal ya dahu mabasu tsakani yunfiku kaifa ya sha kenan ka faɗa kai maka wuce ya ma sama maka hutu domin duk lokacin da kawo kana nema ga inda ma'ana take ka canza to za ka ga sai ka haɗa gudu sai ka yi taiwa waɗanda kake wa bayani dogon bayani kila ba lallai su fahimta ba sai ce kenan a wuce gudun kawai an fahimta amma za ka ga in ka fito ko ka bi yadda alƙur'anin ya zo ko ka bi hadisi sai ka ji magana ba ta da wani nauyi ko ba ta da wani ainihin sarƙaƙiya nan da nan an ta fito fili an gane ta to shi kuma ta abin da yake a filin kace sai ka ka ka abin nan sai ka mai da shi lungu ina fata an fahimta mala yake cewa dan haka mu muna tafiyar da waɗannan sufofi mu fassara su akan zahirin su kamar yadda suka zo min gairi tahrifin ba tare da karkatarwa ba ne ma'ani ha ga ma'anoninsu wala ta'atilin laha an mukuta zaha ba kuma tare da kore su ba gabanin abin da suke hukuntawa akwai kuma su mu'abdila su gaba ɗaya suka zo ma sai suka kai wannan su ba ai bai kamata a sufanta Allah bai tawo kawai su kore wa Allah ita su ne tali an fahimta sai su kore wa Allah wannan su ba to shi malam sai yake cewa mu muna fassara waɗannan sufofin ba tare da mun bautar da ma'anar ba ba tare da mun kore ba wa min gairi takayibi sannan ba tare da mun faɗi kaifiyar yadda sufar take ba au tafsirin ba tare da mun yi wata fassara ba likunhi shay'in minha wajen faɗin wajen faɗin wani wato haƙiƙanin wani abu na wannan sufar wala tamthilin au tashbihin sannan ba ma shaci faɗi ba ma buga misali li shay'in minha ga wani abu daga cikin waɗannan sufofin bi sifatil khalq da sufar abin halitta ba ma kokarin kamanta duk wata sifa ta Allah da sifar abin halitta wa hadha huwa qawlu a'immatil huda wannan kuma ita ce aqidar shugabanni da jagororin shari'a alladina wadanda manita da bihim duk wanda yayi koyi da su fakati ta da to hakika ya shirya na fatan gani to kamar yadda bayani ya gabata a farko cewa wannan nau'i na tauhidi huwa tauhidul isbat shine ake nufi da tauhidul isbat an bayyana ko shine tun daga baiti na 26 kamar yadda muka ambata har zuwa ainihin wato wani to sai malam yayin jan kunne da tsawatar wani hadha tahdhirun min min ittiba'i ahli al-zayg wa dalal a baitika kamar na ƙarshe sai ce la tattabi a kawa na kulli maridi karka kuskura kabi zancen dukkan wani maridi wanda yake kangararre karka bi ra'ayi gawi karkatacce mudillin batacce marikin mai ficewa daga addini mu'anin mai taurin kai karka bi shi shi ne adam malin ke cewa ha za ta abiru wannan wata tsawatarwa ce da jan kunne min ittibai ahli zayd daga bin ma'abuta karkacewa wa balal da bata wa bayana anna man lam yuhaqqiq hadha an-naw'a min at-tauhid da kuma bayyana maka cewa duk wanda bai tabbatar da irin wannan nau'in na tauhidi ba da muka karanta fa laysa fi qalbihi min qalu dharratin min iman to babu imani ne ne da kwayar zarra a cikin zuciyarsa domin wannan tauhidi ne da ke da goyon bayan ayoyin alqur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka ba'ada fa ma za ba'da al-haq illa balal da ka bayan shiriya ba wani abu sai bata ko ka bi shiriya ko kuma ka shiga ta bata Allah madaukakin sarki ka shirya da mu to wannan shine kamar karshen ainihin wato wannan fasali wanda a fasali na biyu shi kuma tsara mun cibiyar to fasali na biyu wanda zai bayani ne akan nau'i na biyu wanda dama ya gaya mana tauhidi nau'i biyu ne amma kafin mu shige shi maybe a wayannan yammucinan za mu dan karanta wani dan tsokaci da malamin ke cewa su almulahida khamsu qawaid fi tauhid al-ma'rifa wal isbat wannan tauhidin da muka gama karanta shi tauhidul ma'rifa wal isbat tauhidin sanin Allah da tabbatar da sunayen Allah da sufofinsa to akwai wasu ƙungiyoyi guda biyar wanda sun yi ilhadi a wannan bani akwai salbiya wata ƙungiya ce da ake kiranta salbiya na ba ta gane wayannan in ka bi su sosai kawai za a ga gaba ɗaya kamar ma suna sufanta ubangiji da abin da babu shi kwata-kwata da aka so a wajensu laisa indahum haqiqa ghayra annahum yaquluna kawai dai suna cewa huwa mawjudun shi ubangijin nan akwai shi la dakhil al-alim amma ba a cikin halitta ba wala kharijan minha kuma ba a wajen halitta yake kuma shi ba a nesa yake da su kuma ba a tare da su yake ba kuma shi ba a al'arshe yake ba kuma ba a wani al'arshe yake ba an fahimta baya al'arshi da aka ce an diya da dita al'arshi sun ce ba a nan ba ne to a ina yake suka ce ba shi da wani guri kawai ba san inda yake ba wala yuzbituna lahu zatan ba sa tabbatar da wani zaci na ubangiji cewa yana da zaci a wala isman su a wajen su ba wani suna wanda za a ce gashi guda ɗaya sunan Allah wala sifa babu wata sifa da za a ce gashi wata sifa ce ta Allah wala fi'lan ba wani aiki da za a ce wannan aikin Allah bal zalika indahum huwa ainu shirk in ma kai da aka so a wajen su ne ainihin shirka kai da cewa yana da suna ko yana a wani guri ko to zuwa wani guri da shirka wannan su ake kira tambiya a wannan su ne ba yan ba Allah kawai su ne wayanda za a ga can mai kawaidi a can cikin abin da bayan ya gama la ila ma'anar la can ya kawo irin wannan nan shine laysa lahu qablun wala amamun wala ta'dun wala fawqun wala kaza wala yuqalu mata kana wa kaifa kana wa wane ne ire iren wannan sai ka rasa wa ake so a zubar kai ne kace akwai masallacin nan a ba a saba yake ba a kasa yake baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa to ai dai wannan su ne sanin akwai kuma wanda ake kira al-hululiyya kaga waɗannan gaba ɗaya sun ci karo da wannan karatun da muka yi ko kuma su kadai ba akwai hululiyya su kuma wayannan kamar aka sun wayancan su sun ce yana koyi har ma garin wannan ba su iya kare ubangiji ba daga guraren kazanta da guraren da kuma shi aka yana koyi yana bandaki yana abbatuwa yana ina ya ko'ina yana gidan biya yana coci yana duk ko'ina yana wayannan su ake kira al-hululiyya to kaga wannan su ma sun fi kawo da ayoyin alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma al-ittihadiyya su al-ittihadiyya su ne yan komai Allah sun ce gaba ɗaya ya shigo ya mulmule komai shi ya shiga cikin komai komai ya shiga cikin jikinsa isa kana fitowa ya ce Allah ya ce Allah in ya kalli wannan wayan ma ya ce Allah ce saboda Allah ya nannade a cikin ta ita ma ta nannade a cikin Allah da haka waya ma ta zama Allah cikin zarar wancan ayar da malaye fada fa ma za ba adal haq illa ba kana sakin shirya to ka shiga bata kaji su kuma mai hukun ayoyin alkur'ani su musu jagora hadisan annabi su musu jagora ne suka ce a su suna da wata dabara da wani azanci da wata ka'ida da wani hankali da za su gane ya Allah yake da aka ce suka ce ga ya nan da dai a cikin komai ya shige komai komai shine shi komai ne sunan zaka ji a wake-waken da za su duk yan wahala ce wuzu huwa huwa wane ne za ka dinga jin da irin wannan wa'annan su ake kira al-ittihadiyya sannan sai kuma tsa'ifa ta hudu su ne nufatul kadara masu kore kadara an fahimta su waɗannan nafat a firkatun nafat takadir al-qadr takadir al-khair wa sharr bil kulliyya sun ce ba ruwan Allah karka yi wani abu ka ce wai sai Allah ya nufa ko sai da ikon Allah kai ma ikon ka kana da ikon ka in ka aikata alheri in kai alheri kai ka halici kayan kai ka halici alherin ka in kai sharri ba ruwan Allah Allah ba shi da iko a kanka kai kake da iko a kan kanka kai ka ga dama su zo masallaci ne ko ga dama su zuciyar ka ke ba da ikon Allah ka ba da ikon ka su ake kira kadariya yan ba kaddara kenan su gaba ɗaya ba zancen kai da haka kai su sun ce kai kake halittar alheri kai kake halittar sharri da aka su banda ubangiji mai halitta sun ce to kuma akwai wani mai halitta shari da mai halitta alheri kai kuma kai ne kun ji waɗannan da aka da ka zo masallacin nan kai ka ga dama magana wani wa masu shahu ne inda ake sha Allah kawai ka malam kawai ka zo masallaci to kai kai ikon ka ne kai ka ga dama kawai shi kuma wani yanzu da ya tafi sabon gari ya je shagiya shi ka dama kawai ba ruwan Allah kaga wannan ya bata to su kuma ga kuma ta biyar ita ce jabariya su kuma jabariya sun ce su kuma aka sun wa'il kare su kuma sun ce wato ba wato kai ba ka da ikon komai in ka je kai sabo ma Allah ne ya ga dama kai da aka ba dalilin da Allah zai ma ba babu da ka je kai sallah shi ya sa da john ya ƙi yin sallah shi ya hana shi ya sallah da haka mai ina ruwan john da wani ya zo masallaci shi allah ya ga dama shi ya zo masallaci wani da ya zama su shi kuma ki zuwa masallaci Allah ne bai ga dama da ya ga dama yiwa da ya tunkuro ke zai ce tafi masallaci ga jikar to dan me za a ranar tashin alkiyama kuma za a wani wasu a yi musu azaba ka ji ka ji Allah wannan ba ta adalci ba ne to su ake kira jama'iyya sun ce kawai komai dole ake yanzu duk wanda ke masallaci da ba shi da wani zafi dole ya zo Allah ta'ala ya shi bai su ke ka dole su kawo shi kuma duk wanda kaga ya zo zuwa nan masallacin a ba dai mutu ba in har akwai laifin to Allah ne mai laifi da turo shi masallaci ba wani ya zama da wa'annan kungiyoyin wallahi in ba ko ba ta cikin kyakkyawar fahimtar alkur'ani da hadisi bisa fahimtar magabatan can nan kwarai ne sun fahimci addini fiye da yadda ka fahimta to akwai matsala shi ne za ka dinga jin kwashe-kwashe iri-iri wani ya diba ya nausa ya can wani kuma ya zo ya ce a wancan shi ma wata ce ne kawai a nausa ya nan wato ita kuma ita matsalar bata ita kuma ba ta da suke ba ta da ma'auni sai da kawai nausa ake ba a wajen tsaya shi za a kungiyar ɗaya mata mata yin kai ta mata sake rarrabuwa gida gida wani shi ma da ya kwanta shi daga bacci shi ya tashi ya tsalle ihu shi ma zai ban wani tunani yana zo masa ka shi ma kawai ya balle ce shi kuma a cikin wannan kungiyar shi kuma kama ne shi sa duk kungiyoyin nan da bata ba da su ma a cikin su kashe kashe ne kashe kashe ne da bata in ka ce me yasa ka balle kai to me yasa ka kuma kai ta duk ba wani ma'auni ba da iya Allah madaukakin sarki ya shirya da mu abinda makaranta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka Allah ba da wasu lokaci ya yi mana